wanda ya daidai da sha tara ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 yau da yarda allah za mu tashi sabon babi ya ce a tarhibu minar da'awa fil ilmi wal qur'an babinmu na yau tsoratarwa ne dangane da da'awa ilimi da kuma da'awa alƙur'ani menene ma'anar da'awar ilimi mutum ya zo yana bugun gaba ni malami ne aini mai ilimi ne to tsoratarwa daga yin hakanan baya da kyau jama'a ilimi ibada ne ko ba ibada ba don wa ake yin ibada don allah abin da kai don allah ya kamata ka zo kana buga kirji game da shi kana cika baki ne ina da kaza kaga babu ba su kwana buga cika baki da bugun kirji ba su kwana gida guda da ikhlasi kun fahimta duk abin da yake ibada ne to ibada ba a yanta don komi illa don neman yarda Allah ilimi neman ilimin addini yana daga cikin manyan ibadodi da ake samun sakamako na kwarai daga wurin Allah don haka bai kamata don Allah ya baka ilimi ba ko don Allah ya sanar da kai alkur'ani daɗa ko iya karatun ƙur'ani kana da tajwidi ko kuma sanin ma'anarsa ka iya fassara ka zo kana bugun kirji ko kana cika baki kun fahimta haka don allah ya baka ilimin addini bai kamata ka zo kana cika baki ko buga kirji ba shi ne ma'ana a tarhibu min da'awa fil ilmi tsoratarwa daga da'awar ilimi wal qur'ani da kuma da'awar qur'ani mutum yayi da'awar shi malami ne shi mai ilimi ne ko ko shi masanin qur'ani ne tsoratarwa daga haka na Allah ya kiyashe mu hadisin mu na farko yace an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu annin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala qama musa khatiban fi bani isra'ila fasa'ila ayyun nasi a'lam faƙala ana alam fa'ataba Allah alaihi iz lam yarudda ilma ilaihi to hadisin yana da tsawo yace an karɓi wannan hadisin daga Ubayyu dan Ka'ab wani sahabi babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda Allah tabbata ga Ubayyu dan Ka'ab shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce kama Musa alaihi salamu khatiban fi bani Isra'ila annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya tsayu khatiban yana mai huduba fi bani Isra'ila cikin mutanensa bani Isra'ila annabi Musa ya miƙi yana huduba cikin bani Isra'ila yana karatun attaura da kai ka san littattafan da na gabaci alkur'ani irin attaura irin linjila irin zabura ba a sauƙaƙe haddace su ba da kuma mallakar su ba kamar yadda an ka sauƙaƙe haddace ƙur'ani don haka za ka iskan daga wani sai wani na haddace attaura don haka in ka haddace attaura ka zan abin biga misali abin kallo kun fahimta ba irin ƙur'ani ba ne allah ya ce inna yassarna alqur'ana lidhikri mun sauƙaƙe ƙur'ani domin ambato domin wa'azi fahalmin muddakirin akwai mai wa'astuwa kaga alkuran sai ga yaro dan shekara goma sha ya haddace baiwa ce ta Allah to shine ganin irin yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam yake kocin uphead daga attaura sai abin yabba wani ko wasu daga cikin bani isra'ilan da yake wa wa'azi ya ba su shawa fasa'ila sai an ka tambaye shi shi annabi Musa alaihi salam an ka ce ayyun nasu a'alam cikin mutane wane ne mafi ilimi faƙala sai ya ce ana a'alamu ni ne mafi ilimi kaga addawa fil ilmi kenan yanzu kun fahimci addawa fil ilmi ko cikin mutane ya annabin Allah yana tambaya ce me tambayar ka yace ayyun nasu a'alam cikin mutane wane ne mafi ilimi qala ana a'lamu Allah ya gafarta mu wani malami ya rubuta littafi ya sa mai ana shine sunan littafin ana ya kawo me ma'anar ana illolin ana inda dukkan ji ana to izza da kibri sun shiga don haka ana ba ta da kyau kun fahimta an ka tambaye shi an ka ce ya kai annabin Allah cikin mutane wanne ne yafi kowa ilimi yace ana a'lam ni ne mafi ilimi jama'a annabi Musa ya yi kuskure annabi Musa ga zahiri bai yi kuskure ba domin lokacin nan shine manzon Allah kun fahimta kuma bayan zama ne manzon Allah Allah ya bashi littafin at-taura duk duniya ba manzon Allah mai littafi in banci ne don haka yana ɗaukar akwai wani mai ilimi kamatai don haka in yace ya fi kowa ilimi ya yi kuskure an kaga bai kuskure ba to amma akwai inda an ka kamo shi da kuskure abin da ya shafi ilimi jama'a ilimi kayan Allah ne shi abin da wannan babin gaba ɗaya yanzu na dunkule muku duk abin da babin ke karantarwa na samu ku shi in a short and simple sentence makasudin wannan babi ya nurar da bayan Allah musulmi cewa ilimi kayan Allah ne dama mutum na alfahari da kayansa ko amma ya kamata ka yi alfahari da kayan wani yanzu ga mashin nan ɗaya ka rike ka ce wannan nawa ne ka yi daidai to ilimi ba kayan kowa bane illa kayan Allah kayan Allah ne don a kan wanda ya bugun gaba da shi in Allah na so ya ɗebo cikin kayansa ya yamma dan abin da an ka baka haka ne kamar giwa na kiwo a zo ga bindinta a dan ɗebo ma wata yan leza ba a ko kai ga jikinta ba yan leza haka a baka sai ka ce an baka giwa gaba ɗaya mi Allah ya ce duk ilimin da an hakawo duniya da bakin ko duk ilimin da ka sani a duniya Allah ya game shi wuri guda ya ce wa ma'utitun min ilmi illa qalila ba a baku komi na ilimi ba compared to ilimin Allah illa dan kaɗan dan bulgutuwa ɗaya na an kai dan bulguci aka dan guntu an ka baku shine kuma cikin guntun nan ne wanga ya ɗiba wanga ya ɗiba wanga ya ɗiba da chemistry da physics da mathematics da statistics da geography da history da linguistics sociology economics criminology law accounting eh archaeology geology biology ku ƙara mana irk islamic studies arabic medicine ko su branch ko waɗanne branch duk ilimin da ka sani duniya asalinsa daga ƙur'ani ne duk cikin ƙur'ani an ka ɗebo su duk burgar da kaga wani na yi asalin ilimi duka alƙur'ani duk wani profesa da kaga yana daga kafaɗa banza ce yake yi ɗan kaɗan ne profesa kwantar da hankalin kaɗan kaɗan na anka cikin ɗan kaɗan ne an ka yamma ɗan kaɗan don ba hauka ba ɗaga kafaɗan mai kakai cikin ɗan kaɗan ne an ka yamma ɗan kaɗan inda ma ɗan kaɗan ne an baka kai ɗai to cikin ɗan kaɗan ɗin kuma an ka ɗebi ɗan kaɗan cikin ɗan kaɗan an ka baka to don Allah in ba hauka ba ɗaga kafaɗan mai kake yi kai kuma Allah ramar da cin kana hauka na haddace wallahi ba a da ka tsaya min cikin dan kadan ne an ka yamma dan kadan kai ma abun nan abba ka sani cikin qur'ani to shi dai abinda wannan babi zai karantar ilimi jama'a kayan Allah ne kawai wanda ya bugun gaba da shi cikin wata aya Allah tabaraka wata Allah ya ce yutil hikmata man yasha'u wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah yana ba da hikima menene hikima cikin wannan ayar ilimin addini ba ilimi ba ilimin addini Allah yana ba da ilimin addini mai sha ga wanda yake so wa man yutul hikimata duk wanda an ka ba ilimin addini faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai yawa sai ka gode ma Allah jama'a yan an ka baka abu girman kai an ka ce kai ko godiya godiya ya kamata kai yi shine Allah ya ce duk wanda an ka ba ilimin addini faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alheri mai yawa don haka godiya an ka nema gare shi ga wanda ya bashi kyauta ce an ka baka ba girman kai ba wa ma yadhakkaru ba masu wa astuwa illa ulul albab sai masu hankula Allah ka sanya mu cikin masu hankula kun fahimta don hakan ga ga zahiri in annabi Musa ya buga kirji an tambaye shi wane ne mafi ilimi yace ni ga zahiri bai laifi ba me yadda bai yayi wannan bugun kirji la'akari da cewa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan bayan zama ne manzon Allah kuma Allah ya bashi littafi a taura kuma Allah ya hore mai ya haddace a taura ga kai da sanin ma'anarta da abin don haka in yace shi fi kowa ilimi kaga zahiri bai laifi ba amma akwai inda Allah ya kamo shi ilimi dama ai ba kayan mutane ba ne balle ka yi la'akari da mutane ilimi kayan wane ne kayan Allah ne don haka abin da Allah da bi shi ne in an ka ce wafi kowa ilimi ka ce Allah kun fahimta sai annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ɗauka ilimi kayan mutane ne don haka cikin mutane ko ni na fi kowa ilimi tunda ni ne manzon Allah kuma ni an ka ba littafi bai san ba kayan mutane ba ne ilimi kayan Allah ne don haka kullun ilimi ana jingina shi ne ga mai shi wane ne mai shi Allah shi yasa mallami in ya gama subba ta ya kawo abin da ya sai ya karshe ci wallahu a'lam kaga an mai da abu ga mai shi mai da ruwan rijiya laifi ne madalla to shi ne ka'ida ya ku jama'a to saboda bai bi wannan ka'idar ba bai bi wannan ladabin ba sai abin ya zama mai matsala annabin Allah Musa fa kun dai sa annabi Musa ko bayan zama ne annabi kuma manzon Allah ne ko cikin manzon Allah yana cikin ulul azmi minar rusuli guda biyar kun fahimta to duk wannan darajar tashi saboda bai mayar da ilimi ga mai shi bai mayar da ilimi ga Allah ba sai Allah ya bashi gwale-gwale shikenan da an ka tambaye shi ayyun nasu a alam cikin mutane wane ne mafi ilimi faƙala sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ana a alamu ni ne mafi ilimi manzon allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ataballahu alaihi sai allah ya zarge shi allah ya zarga in ka yi abu an ka ce an zarge kayi daidai ko kayi ba daidai ba kayi ba daidai ba ashe ba ita amsar da ya kamata ya bayar ba sai allah ya zarge shi domin lam yarudda ilma ilai bai mai da ilimi ga mai shi ba ka ji ka'ida jama'a to jama'a in ya zan an zargi annabi musa saboda bai mai da ilimi ga mai shi ba wane ne yau ake cewa shi in ya ce ni malami nake ni ni na fi kowa ilimi shi bai yi laifi ba wane ne fi annabi musa ilimi yau wannan zamani namu da aka cashe haka ne ya yi daidai wallahi babu shi kuna tare da ni ko akwai mai ja wallahi babu shi don haka ilimi an ka ce kowa ilimi ka ce Allah don ilimin kowa nashi ne kun fahimta kuma cikin ɗan kaɗan ne ya ɗebo ya ‘yan maka cikin ɗan kaɗan an ka ‘yan ma ɗan kaɗan to shi ne annabi ya ce fa'ata ballawa alaihi sai Allah ya zargi annabi Musa alaihi salatu wassalam don me lokacin da lam yarudda ilma ilai bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba kamata yadda an ka ce kowa ilimi ya ce Allah Allah shi ya fi kowa ilimi kun fahimta don duk wani mai tobako da ilimi Allah shi ya halittai ashe wanda ya halicce ko dole ya san abin da baka sani ba fa wa Allahu ilai sai Allah ya mai wahayi yawa annabi Musa wahayi don kusan annabi Musa ba ordinary human being bane ana mai wahayi yanzu ni ana mai wahayi gobe sai in ce an yi mai wahayi kuna dawowa sai ku ce malla ya shiga layi abinda za a yi ku samun mota a kai shi kwari ita za a fara tuhuma ko ce Allah ya tsare mu jehe-jehen gada aka in bata taba kwanya ta ba Allah ya kiyaye duk wanda ya ce an yi mai wahayi bayan wucewar annabi ya zama kafiri ko ko ya yi ƙarya sannan ya zama kafiri kun fahimta shi yasa wanda ya ce an yi mai wahayin salatul fa mun ce ƙarya kai kuma kafiri ne ko kun yadda ni wala ba yadda ayi wahayin salatul fatiha ba ba salatul fatiha ba wuce manzon Allah babu wani wahayi da za a komai kuma ba ne ni ce ba malaman musulunci sun kace haka nan Allah shi gafarta mu alƙali iyadum na Musa al-Yahsubi cikin mashahurin littafin su da yana yabin manzon Allah ash-shifa'u bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira ash-shifa' ashifa babban littafi ya yi ta ne kawai saboda nuna darajar manzon Allah to shi ne babin ashifa mai babi mai bima na ƙarshe yasa mai babu ma huwa min almaqalati kufrun babin abubuwan da yake kafirci ne maganganun da suke kafirci ne shine babin ridda na ashafa to ciki ne yake cewa wa kadhalika man da'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwa yana lissafa abubuwan da yake kafirci ne ridda ne ya ce hakan ga duk wanda ya ce an yi mai wahayi ko da bai yi idda ayan annabci ba bayan wucewar annabi in ya ce an mai wahayi ya zan kafiri ashe kaga ba ni da kafirta ba ko haka kuma mai muktasar ya ce to Allah ya tsare mu to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ahallahu ilai sai Allah yawa annabi Musa wahayi anna abdan min ibadi cewa akwai wani bawa daga cikin bayina bin majma'il bahrain yana can mahadar teku na biyu inda teku biyu sun ka haɗu da tekun farisa da tekun rom inda sun ka haɗu kuwa a alaminka ya fi ka ilimi ya kai musa allahu akbar wane bawa ne wannan allah kewa annai musa ishara zuwa gare shi wani bawa da ake kira khadir to kenan yanzu ashe tare da annabi musa ashe khadir shi ma manzon allah ne a'a kadar iyaka tsololuwarsa annabin Allah amma bai kai manzon Allah ba kaga ashe darajarsa ko kusa bata kai darajar annabi Musa ba to amma gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Musa cewa na bashi ilimi fiye da kai ashe daraja daban ya ku jama'a ilimin addini daban yana yiwuwa wani fi wani daraja amma kuma wannan da an kafi ya daraja ya fi wancan da ya fi daraja ilimin addini misali kakannin mutanen sokoto shehu usmanu dan fodiyo da malam abdullahi ba su ne kakannin mutanen sokoto ba su ne kakannin mu sokotawa shehu usmanu da malam abdullahi ga daraja wahi daraja shehu usmanu ku bari in haɗi da baki da kan koyi laifi shehu usmanu ya fi mallan abdullahi gondo daraja allah ya lullube su da rahama ta duk su duka amma ilimin zube ban ƙwarya wafi ku a aka ku haɗi ku yi laifi malla abdullahi gondo ya fi shehu usmanu ilimi malla abdullahi gondo babban littafin mujaddadi dan fodiyo ta game da hullawa bin rahmati shine ihya usunna shine babban littafi saura mafiya duk asidu ne amma malla abdullahi kusan kowane fanni ya rubuta littafi kuma littafin nan yana daga cikin littafan da ake ji ga fannin nan tafsirin qur'ani bayan ya yi da ya uttawilu sai ya zuba balaga da nahau ciki nai an ka yawa mutane nauyi sai ya zo ya sake wani tafsiri na biyu sai ya same kifayatu da afa'is sudan to ku masu rauni ga irin naku nan sai ya cire balaga da tasirifi da nahawan da ya sa cikin da ya ottawili ko garin su a duniya duk duniya in yi maka na mahaukaci amma wannan ba ta hauka ba ce ta hankali ce duk duniya inda dukkan taida da ya ottawili an karanta shi an san wannan ya kai malami ko kasassuwa ko kasassuwa malla abdullahi gwanda ya kai malami kaga ashe daraja daban ilimi daban don haka ba mamaki kafi wani daraja amma shi fi ka ilimi to wacce ta yi nisa bari in baku misalin wanda an kai zamanin mu kamar malam abubakar gumi da sauran malaman da ya rayu tare da shi sadda malam abubakar gumi na rayu tsakaninku da allah malaman addini na najeriya akwai wanda ya daraja sa amma hayyan mutu akwai malaman da na karantar da shi suna na rayu kuma yana faɗi da bakinsa kuna ganin malam abubakar gumi ya fi kowane malami najeriya ilimi a'a amma daraja dai Allah ya bashi saboda me sababbi ya da'ad da yawa Allah da kama kai ne da ya daga abin duniya su ko ana can wurin yan tanɗi-tanɗi da lashe-lashe don haka yan tanɗi-tanɗi nan da lashe-lashe shi ya hana mai ilimin haske ga ilimin kam amma sai ya ɗan sa mai ƙura shi ko ya tsaya gida ne ya rayu da jallabiya su kuma su manyan riguna da asake kaga sai ya dushe ilimin manyan riguna sun ka dushe ilimin sun ka zaba ilimin kura to Allah ya shirya da mu don haka daraja daban ilimi daban kun fahimta to yanzu wannan bawan Allah da Allah tabaraka wa ta'ala yawa annabi Musa wahayi cewa na sanar da shi fiye da yadda na sanar da kai ana kiransa Khadir annabin Allah ne shi bai ku kai matsayin manzo ba annabi ne to amma gashi Allah ya haɗa ma annabi Musa manzon Allah ɗaya da cikin ulul azumi minar rasul minar rasul cewa mun sanar da shi abinda bamu sanar da kai ba to ba Musa da yake bawan Allah ne inda kai ne sai hasada ta shiga shikenan sai sai a kama goni amma annabi Musa da yake bawan Allah ne bai yi girman kai ba ƙala sai annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji kai falibi ya za a yi in sadu da shi Allah a yi mini hanyar da nisadu da shi don in ɗebi ilimin nan kaga alamar mi kenan babu girman kai balle hasara ta shigo to in kai ne yanzu shi ke nan kiyayya ka ta inda gwamna haka ya kara ta ka ta inda sarkin musulmi duk inda ka zo shi haka suka an ce ya fi ka ilimi to bai fi ka ilimi ba Allah ya shirya da mu don haka ku yi hasada in kun ga Allah ya ba wata ni'ima ko ta duniya ce ko ta kada ku yi hasada ku roki Allah da ya bashi ya ba ku irinta kun fahimta ita wasiyar da nika yi muku shi yasa annabi Musa ya gama lafiya da yayi hasada da ya ƙara samun matsala amma kaga hasada bata shiga ba sai ya ce ya rabbi ya ubangiji kai falli bihi yaya za a yi in sadu da shi don me annabi Musa yake son ya sadu da wannan bawan Allah domin ya ɗebo cikin gulbin nan da anka ce an bashi wanda ba a bashi ba faƙila lahu sai anka ce mishi ihmil hutan ka ɗauki kifi ka samu kifi ka ɗauka ka ɗauki kifi fi miktalin cikin kwando ka samu kwando sai ka sa kifi ciki ka ɗauka fa'iza faƙattahu sai ka kama hanya duk inda ka rasa kifin nan fa huwa samma to malamin nan yana can ku kalli samma sa'un ɗin nan fata gare shi ba don ma ba thumma da kun ka sani ba ce fa huwa samma to shi malamin nan yana can kaga abin da an ka bashi ko ka samu kifi ka sa cikin kwando kifin nan shi zai zama kifi wani iri soyayye shi zai zama guzurinka ka san tafiya neman ilimi sai da guzuri ko to ka samu kifi shine guzuri shine abincinka to inda duk kun ka kai wurin da malamin yake Allah zai raya kifin nan kuma kifin ya bace ma duk inda ka rasa kifin nan nan wurin nan bincika cikin lokalitin nan malamin na yana na wurin nan kun fahimta fa zakar haditha sai ya ambaci hadisin etc kenan etc fi ijtima'ihi bil khadir game da haduwar annabi Musa da Khadir illa an kala har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Isar haduwar annabi Musa ko tafiyar annabi Musa da haduwa ta da halar da abin da ya faru mun yi ta cikin tafsirin suratul kahfi in kuna tunowa mun yi cikin sahih bukhari tun kitabul ilmi na bukhari har kitabu ahadith al anbiya wanda ya zayyawa imam al bukhari ya kawo mana in kuna tunowa shi ne ya ce fandalaka ƙarshe annabi musa alayhi salatu wassalam ya samu kifi kifi soyayye jama'a shi ne abincinsu shi ke da sai ya kira babban yaronsa ana kiransa yusha'u yusha'u eh sai ya ce ma yusha'u yusha'u ya ce to tafiya ta kama ni ya ce annabi allah ina za ka kuma ya ce neman ilimi ya ce duk ilimin gaba haƙoshi bai ce a allah ya ce mai akwai wanda ya fi ni ilimi yana can mahaɗar tekuna biyu ina kastan tekuna biyu sun ka haɗu ya ce tekuna na can tsakanin farisu da rom da gulbin farisu da gulbin rom inda sun ka haɗu ya ce to can allah ya ce mini malamin yake don haka zan na can ya ce to a karama kan lahate da ni ina riƙa burga me ya ce to bismillah don haka yusha'u sai annai musa ya samu kifi ya so ya sa cikin kwando yusha'u ya dauka so a kama hanya za ana neman ilimi yanzu kaga da mallami da almajiri duk za ana neman ilimi kun fahimta shi ne ya ce to daɗa da sun ka zo suna kai wani wuri inda tekuna biyu sun ka haɗu sai annai musa ya ce mu tsaya nan mu huta da sun ka tsaya yusha'u ya aji kwando akwai wani falalen duci sai sun kai filo da falalen duci annabi musa ya aza kai nai yushe ya aza kai nai sai bacci ya dauke annabi musa annabi musa shi ya fara bacci amma yushe bai yi bacci ba yushe na gani sai kifi soyayyen kifi fa sai allah ya maida kifi rayuwa ta yi kifi ya yi tsalle fito da cikin kwando ya yi tsalle ya fada cikin teku yushe na gani to a kar makallahu ya yi bacci kuma ka san al'adar mutum babba in yayi bacci ba a tasai ya ce to in annabin Allah ya tashi sai in faɗa bai kifi ya faɗa babban abin mamaki kifi soyayye wanda hannun har da ɗiba muna ci Allah ya raya abina inna Allah ala kulli shay'in qadirun to in Allah ya raya kifin da an ka soye an ka ɗiba har an fara ci ya raya shi faɗi min gagara Allah kuma babu abin da ya gagara kaga wannan duk wa'azi da cikin wa'azi to yushe ya ce bari yaka in annai musa ya farka sai ya tadda shi ɗan sai ya sanar sai sun ka gama bacci sun ka tashi musa ya ce mu tashi kai ko yanzu mun sha bacci mu tashi mu ƙara ba gaba tun da dai ba nan na ba na san wata mahaɗar tekuna ashe nan ne kun fahimta yushe ya ce yushe ya tashi sai ya ɗauki kwando ya azaga kai ya mance bai sanar da annabi Musa kifi ya faɗa cikin teku ba sai da sun kai tafiya mai nisa sun galabaita annabi Musa ya ce kawo mana kifin nan kai ko yanzu dai mun galabai mu dan yi karin kumallo sai ce wa ayya annabin Allah ina nan inda mun ka kwanta yace yace wallahi kai bacci ni ba wada yin bacci ba kawai sai na ga kifi yayi tsalle ya fito cikin kwando yayi tsalle ya fada cikin ruwa wai ina batun in ka farka in sanar da kai sai shi ɗayan mantar da ni ya ce a dama abin da muke nema kenan dama Allah ya samu na alama ya ce mahaɗa inda gulabe biyu sun ka haɗu to wannan za mu rasa kifin don haka alhamdulillah sai sun ka dawo kamar da yadda Allah ya ba labari cikin cikin suratul kahfi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa id qala Musa li fatahu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka ambata ma mutanenka lokacin da annabi Musa ya ce ma yaronsa wane ne yaronsa yusha'u ya ce la'abrau ba zan gushe ba hatta abluga majma'al bahare na har sai na kai mahaɗar gulabe biyu dama Allah ya sa mai alama inda duk gulabe biyu sun ka haɗu tonan malamin yake ya ce ba zan gushe ba zan yi tafiya har sai na kai mahaɗar tekuna biyu am aw amdiya ko kuma in shuɗe hukuban zamunna masu yawa wurin mi a kara makalla ya ce wurin neman ilimi sai ya ce to a tafi da ne ce shirya mu tafi sai Allah ce fallan ma balaga majma'a bai nema lokacin da su biyu da annabi Musa da yaronsa Yusha'u da sun ka kai inda na hada tsakanin gulabin biyu nasu ya huta ma sai sun manta da kifinsu fatta kada sabilahu sai kifi ya rike tafarkin safil bahar cikin teku saraban kamar biga sai kun san biga ko sai ya bi ma'ana inda duk kifi ya bi cikin teku sai Allah ya sandar wurin kamar biga ga hanyar da yadda nan fallon ma jawaza lokacin da sun ka tsallake wurin da sun ka kare bacci sun tsaya dama su huta to da sun ka tsallake wurin ƙala lifatawa sai annabi musa ya ce ma yaronsa yusha'u atina gada ana kawo mana abin karin kumallonmu laƙallaki na min safari na haza na saba haƙiƙa mun haɗu da tsananin wahala ga wannan tafiya tamu ƙala kaga yanzu a kawo kifin kenan a karin kumallo da shi ko Ƙala sai Yushe'u ya ce, Ara aita kana gani, id a waina ila sakarci lokacin da munka tattar ga falalin dutsen nan munka kwanta, to kai ka rige ni bacci, ni ban wada bacci ba, fa'in ni na situl huta na manta da kifin. Wa ma an sani kun ba abin da yan manta san shi illa shaiɗanu, sai shaiɗan an afkurahu ya zamban tuna shi ba. Da wannan mun ka samu cewa ashe sanda dukkan manci aikin alkhairi ba wanda ka mantarsuwa ga aikin alkhairi illa shaiɗan. In ka in kan mance daga aikin alkhairi kakka ce Allah ya mantar da kai shedan shi ke mantar su ga aikin alkhairi kun fahimta wata kaza sabilahu sai kifi ya rike tafarkin safil bari cikin teku ajaban zabban mamaki ina kallo ban wada yin bacci ba amma kayi bacci lokacin kawai kifi ya tsallako da cikin kwando ya tsallaka ya fada teku ina ga zabban mamaki kala sai annabi Musa maimakon ya mai fada sai ya ce zalika ma kunna nabgi wannan abin da muke nema kenan dama alamar da Allah ya sa min duk inda mun ka inda teku na biyu sun ka haɗu za mu rasa kifin nan duk inda mun karsa kifin to nan malamin yake ashe suna wucewa Khadir ya zo na ya zauna da sun ƙara hankuri da na Khadir zai iskan musu rabon ayi kun fahimta shine wata kada sabila fil bahar ajaba sai kifin ya rike hanyarsa zabban mamaki cikin teku kala sai annabi Musa ya ce zalika ma kunna nabgi wannan abin da muke nema kenan fartar da sai sun ka dawo ala atharihima akan sawun su kasasan suna bibiyar sawun ko da sun ka dawo nan fa wajada abdan mai ibadana sai sun ka samu bawa da cikin bayan mu sai sun ka samu khadir zanne sai annabi Musa ya ce assalamu alaikum sai ya mai sallama sai ya amsa mai wa alaikumus salam wa rahmatullahi barakatuh yace wa annabi arrikas salam yau sallama ga ƙasar ga ashe ya nuna khadiru cikin kafirai yake to ya ji sallama ta musulunci ya san wannan bako ne ba ɗan ƙasar gaba ne ya nuna mutane su kafirai ne kenan kun fai sai ya yi mamaki ya ce wa annabi an rika sallama ga ƙasar ga ga ƙasar ga da ta kan ai sallama ya ce ni ne musa ya ce musan bani isra'ila ya ce allah ya faɗa bin za ka zo shine yace fawajada suna dawowa nan inda sun ka bari inda sun ka kwanta sai fawajada abdan sai sun ka samu wani bawa min ibadina da cikin bayanmu kadir kenan atainahu rahmatan min indina wanda yake mun bashi rahama ta da wurin mu mecece rahmat da an ka bashi annabci wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi wani irin ilimi babba daga wurin mu kaga rahamacin sai ta zan annabci kun fahimta qala lahu musa sai musa bayan yayi mai bayani yace ya faɗa min zaka zo sai yace mai hal attabi uka yana yiwuwa in biyo ka a kara makallahu ala an tu'allima ni akan ka sanar da ni mimma ullimta daga abin da an ka sanar da kai rushdan na shari'a Allah ya faɗa min ya baka ilimi wanda bai bani ba don Allah yana neman izini gare ka kai min izini in biyo ka don in kwasa ni ma in samu ƙari lokacin nan annabi Musa manzon Allah ne kun fahimta Ƙala sai Khadir ya ce to ba biyata ba matsala kana bisa ga wata shari'a wadda Allah ya baka ni kuma ina bisa ga ta shari'a wadda Allah ya bani ka ga na yi abin da an daidai ga shari'a kila ya samu shari'a ka kasa hankuri ban son yawan tambayoyi Ƙala sai Khadir ya ce mai innaka lalle kai lan tastadi a mai iya sabra baka samun ikon yin hankuri tare da ni domin ka san ba matsala kamar ka ga an yi abin da ya saba ma abin da kai ka sani irin matsalar da liman ka fuskanta kenan ko da an yi wani abu sai ka sai ya yi magana bai fahimta ilimi yawa gare shi tun da ka zo karatu kamata ya kwantar da hankalinka ka kwasa amma ka zo ka kama jayayya to kaga karatu ai gurguncewa zai yi kun fahimta to sai ya ce mai in naka lan tastadiya mai iya sabra ba ka samun iko hankuri tare da ni wa kaifa tasbiru ya za ka yi hankuri alama lam ta yadda yi khubra akan abin da baka gewaye ba ga masaniya game da shi kala sai annabi musa ya ce sata ji da ni da sannu za ka same ni insha allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ban ce insha allah gada tun ta farko suka rabuwa ya ce sake judin da sannan za ka same ni in sha Allah in Allah ya so sabiran za ka same ni mai hankuri ai zan yi hankuri a karama kallahu wala asila ka amra kun ba zan saba ma duk wani umarni da ka bani ba Ƙala sai kadar ya ce to na yadda ka bi ni amma da sharadi zan sama sharadi guda in kana iyawa ya ce to menene sharadin Ƙala sai kadar ya ce fa in ta ni to in ka biyo ni matsayin ɗalibi na falla tas'alni an shay'in duk abin da ka gana ya kakka tambaye ni kakka ce a kara maka Allah don me an kai kaza ka banni hatta uhditha laka minhu dhikra hayya zanni zan baka labarin an bato game ni zan faɗa maka dalili amma no question ba a tambaya duk abin da ka gana ya ka kyale yanda dubara kaina ka ji wannan yace na yadda akara maka Allah Allah ya bamu Allah ya bamu dacewa to shikenan da bakin nan qur'ani bai saki mana magana game da yusha'u ba wasu malamai sun kace to yusha'u da bakin nan an kai baya baya ya dawo gida sai annabi Musa ya tafi tare da malaminsa Khadir. Allah ya ce fandalaka sai sun ka tafi su biyu kaga babu shi yusha'u ya nuna yushe ya dawo gida kenan ko dama ashe shi ba neman ilimi ta bi rakiya dai ya tafi wa malaminsa fandalaka sai sun ka tafi su biyu da Khadir da annabi Musa hatta idza rakiba fi safinati sai da sun ka hau cikin teku ko da sun ka zo babu ga sai sun haka ga teku inda suka sun zuwa kuma sai an ƙetare teku babu jirgin ruwa kun fahimta suna nan suna zagawa gefen teku gefen teku sai ga wasu masu jirgin ruwa masu fito wasu kabawa kun fahimta fantalaka sai sun ka tafi su biyu da annabi musa da khadir hatta idza rakiba fi safinati sai da sun ka hau cikin jirgin ruwa kharaqaha to shikenan sai kadir ya tarma jirgin ruwan wayet wayet ina za kuna ko da sun kayo ko sai sun ga kadir ka san shi babban malami ko na saki na sani ne amma shi ba dole ya san mutane ba doka yanzu duk inda mun ka haɗu da ku kuna gane shi ne wannan da ya karanta mana a targib abin ga amma ni ba dole in gane ku duka ba kun fahimta to ashe masu jirgin ruwan nan sun gano kadar shine malamin nan mai kamun kai mai tsoron Allah amma shi kadar bai san su ba amma su sun gane shi a kara makalla ina da ana ce da Allah sun muka mu ketare ya ce to bismillah ya shiga da shi da almajirinsa nawa za mu bi an ce a kara makalla dai muna addu'a dai muna addu'a kun fahimta sai an kace su ba kuɗin su da yi musu addu'a sai sun haketarar da su ba tare sun amshi kuɗi ba sun kyauta musu ba to shine Allah ya ce fan sun ka tafi su biyu da Khadir da Annabi Musa alaihi salam hatta idan rike ba fi safina har sai da sun kawo cikin jirgin ruwa kharaqaha kadar yana da gatari sai ya sa gatari dama jirgin ruwan allo nana an ka hada an ka zakuso shi an ka buge sai ya sa gatari ya balle allo guda da cikin kuma can da ƙasa sai hankali annabi Musa ya tashi ya ce ƙaumun hamaluna bi gairi naulin mutanen da sun ka ɗauke mu kyauta ko jingan mu sun ƙi amsa ka yi musu ɓanna a kara makalla ƙala sai annabi musa alaihissalam ya ce aka raƙata ha yanzu ka tsage jirgin nan lituguri ƙala don ka nutsar da masu ita don ka nutsar da mutanen da a cikinta an ɗebe allo guda da cikin allo nan kwale-kwale kuma da ƙasa ba da sama ba mi zai biyowa baya ruwa sai su cika sai kwalikwali ya noce kaga sai ayi a noce laqad ji'ta shay'an imra annabi Musa ya ce to akar maka Allah wallahi ka zo da wani babban al'amari qala sai Khadir ya ce alam aqul laka ashe ban fada maka alam aqul ashe ban ce innaka lan tasdiya ma iya sabra baka iya hankuri ta to gashi na ce ma haka yi tambaya min kai kai wa magana qala sai Musa ya ce wai la tu akhizni bima nasitu mantuwa ce don Allah kada ha kama ni da abin da mantuwa ce akan wakalla afwan afwan afwan wala turhiqni min amri usra kakka dora mini tsanani daga al'amar don Allah kai min rangwame wa ga mantuwa ce don Allah ya hankuri ban sakewa to ikon Allah sun ka ta yi an kai su bakin ganga ga allo guda an ɗebe daga jirgin ƙasa kuma da ƙasa amma ba ƙwarar ruwan da na shigo kun fahimta Allah ya ce an kai su bakin ganga sun ƙetare fanɗalaka sun ka ci gaba da tafiya da su biyu da hadir da almajirinsa annabi Musa hatta idza laqiya gulaman har sai da sun ka haɗu da wani yaro yaro yana wasa cikin yan yara annabi hadir sai ya jawo yaron ga yaro karami wanda ko balaga bai ba balle a ci ga laifinsa sai ya jawo yaron ga ya kashe shi ta yaya kashe qur'ani bai faɗa mana ba an dai ce mana ya kashe shi faqatalahu hatta idza laqiya gulaman sai da sun ka hadu da wani yaro karami faqata lahu sai dai hadir ya kashe shi ya kashe yaron ga mutotos qala sai annabi Musa ya ce aqatalta nafsan zakiyatan akaramaka Allahu yanzu ha kashe rai tsalkakakkiya bi gairi nafsin ba tare ta kashe wani rai ba yaro karami wanda ko fayil na laifi ba a buɗa mai baka kashe dan mutane laqad ita shay'an nukura haqiqa akaramaka Allah ka zo da abin kyama nukura ai munkaran ka zo da wani abu abin kyama kala sai kadir ya ce mai alam a kullaka ashe ban ce maka innaka lan tastadi ma iya saura lalle baka iya hankuri tare da to gashi nan to dazu ka ce mantuwa ta ita ku wannan fa kala sai annabi Musa ya ce to don Allah a bani last warning na yi kuskure a bani last warning in sa'altuka an shay in na saki tambayar ka game da wani abu ba adaha bayan wannan tambayar ta biyu falatu sahibni ka koran kakka koma zama da ni kun fahimta ka kore ni kenan ko qad balagta min ladunni uzra haqiqa uzuri ya kai matuƙa da gare ni waccan nace kuskure ce nace mantuwa ce wannan ta biyu nace kuskure to in ni koma ta uku ha koma zama da ka koran yace to shikenan fandalaka sun ka ci gaba da tafiya da annabi da annabi Khadir da annabi Musa alaihi assalam hatta idza ataya ahla qaratin sai da sun ka zo mutanen wani ƙauye istada ma ahlaha sai sun ka nemi mutanen ƙauyen nan su ciyar da su su basu da yafa fa abau an yadayfuhu ma sai mutanen ƙauyen sun haƙi basu da yafa sun haƙi ba kaga ba ahli sunna bane kiwo da yafa ba ko sunna ce in ban ci wani abu sai in ce amma da wuri dan yanzu kaga mutane da burga mai suna sallamo ma can da wuri babu hotel babu abin amma yanzu akwai wurin kwana wanda duk ya zo dare ya yi ta san ma hotel in sa ta in kana son ganin mallaka to ku gaisa ma mutum ya zo da kamin burga mai ce wurin kwana ba mu ba da wurin kwana don kakku ji na karanta wa ku kama taso mini to shi ne fantalaka sun ka ci gaba da tafiya hatta idza ata ya ahla qari sai da sun ka zo mutanen wani ƙauye istada ma ahla sai sun ka ne mutanen ƙauyen su ba su abinci fa'abau sai mutanen ƙauyen sun ka kyanyo da ya fi huma daga ba su da yafa fa waje da fi haji daren sai sun ka samu wani wata katanga cikin ƙauyen yurido an yankadda katangar tana nufin ta kare ta faɗo katangar ta rungutso haka tana nufin ta kare fa qamahu sai kadar ya zo kawai da hannunsa yana shafawa sai ya tayar da katanga ta koma wadda take da qala annabi musa la'akari da cewa sun nemi da yafa mutanen nan sun kiya ya ce bai kamata mu musu aiki kyauta ba ya ce laushi ita da ka so latta kasta alai a jira da ka karbi janga bai kamata mu musu aiki kyauta ba a karama kalla su biya kala sai annabi khadar ya ce ha za fi raƙo bai niwa wannan shi an rabuwa tsakanina da kai ka gane ka baka iya kan bakin ka kaga ya sake magana ko bai sake ba yace don haka ba ka gani hadha firaqu bai dama kuma shi ya bada formula yace in sa'altuka an shay'in ba da haba la tusahibni ko sai yace hadha firaqu baini wa bainaka wannan shi an rabuwa baka iya kawan bakin ka don haka koma ka gida baka iya karatu kun fahimta yace wannan ita ce rabuwa tsakani na da kai amma kafin ka tafi sa'un nabbi'uka da sannu zan baka labari bitawil game da fassarar malam tastati alayhi sabra abinda ka kasa hankuri akai ne bari in faɗa ma daluluwa na na yanzu aiki nawa yayi uku bari in faɗa ma dalilin yanzu amma safinatu amma jirgin ruwan da ka gana balgaci allo gwada fakanan lima sakin ta kasance ta wasu talakawa ce ya amalu na filbahar suna aiki da ita ba su da source of income ba su da hanyar cin abinci illa ita ubansu ya mutu sun ka gadi jirgin ruwan ga ubansu iyakar sana'ar suke nan hanyar cin abincinsu fa'aratu ana iba sai ne nufin in aibanta ta wa kana wara ahun malikun don mi da na aibanta ta na cire allo guda domin gaba gare su inda an ka ta samma in the near future nan gaba kaɗan malikun akwai wani sarki azzalumi wanda za a yi ya akhudhu kullu safinatin gazban tabi'a ta duk wanda adda jirgin ruwan lafiya ya kwacewa yake yi shine Allah ya umarce ni ya ce in ɗebe allo guda duk jirgin ruwan da adda aibi shi sarkin bai amsa wanda Allah fiyayya to in ɗebe allo guda don su ci gaba da sana'arsu kuma inda kaka sanin umarnin Allah ne ba haga da ɗebe allo ba ruwan da na shigo ba ya ce lalle ce to Allah ya umarce ni da yin haka nan don haka an cuta musu ko an taimake su an taimake su wa ammal gulamu shi ko yaron da ka gana kama na kashe fakana abawahu mu'minai ne iyayensa biyu uwarsa da ubansa mu'minai ne mutanen kirki ne sun yi da'a masane ne masu da'a ga Allah to Allah ya jarabce su da son yaron sannan yaron tun azal Allah ya rubuto shi kuma kafiri ne kun fahimta fakashi na sai mun ka ji tsoron an yi rihe kahuma tugayanin ya riskar da su da girman kai wa kubra da kuma kafirci in ya girma saboda irin sun da suke yi mishi kuma gashi shi ga yadda Allah ya kaddaro shi kafiri ne kaga ashe ba mamaki mumini ya haifi kafiri ko kafiri ya haifi mumini to muna jin tsoron kada ya riskar da su da ƙetare iyaka ga dokokin Allah ya masa su kafirta kun fahimta fa'aran na sai mun kai nuhin an yubda lahuma rabbuhuma sai mun ka kashe shi muna nufin Allah ubangijin su ya canza musu khairan minhu da wani da wanda ya fi alkhairi da gare shi zakatan ga tsarki wa aqraba ruhuma kuma ya fi kusanci ga jin tausansu Allah ya ce in kashe shi shi ma ba da izinin kaina ne ba da umarnin Allah ne Allah ce in kashe shi zai ba su wani ɗa mumini wanda yake zai fi jin tausan su kuma zai da'a ga Allah wa an fita ko an ko an cuta mai ko an yi daidai wa ammal jidaru ita kuma katangar da kagga ta kare hakan ga tana batun ta faɗi na zo ni gyara ta fakana katangar ya kasance lugula mai na wasu yara biyu ne yatimai da marayu fil madinar cikin garin ubansu wakana ta ubansu ya wakana ta hata hukanzul lahum a karkashin katangar dukiyar sunanan ubansu mutumin kirki ne da ya ga tsufa ta kama shi waɗannan 'yan uwa nashi abokan zama cikin gari duk mutanen banza da yana da dukiya sannan ga ɗiyan ga nashi biyu yara ne da ya gara ya ce ta zo ƙarshe sai ya yi gina ya sa dukiyar cikin akwati sai ya sa cikin rame sai ya zo ya katanga don cikin gida ne bisa abin da nufin in sha Allah ta'ala in sun girma Allah ta baraka wata Allah cikin hikima ce zai daidaitar da su ga duke gasko to da su abin ga kun fahimta to yanzu ga su basu yi da girma sun ka kai matsayin wada ba ga katangana batun faduwa in ta faɗi mutanen garin sun ka duke ya so su za a yi ko da su ha girma ba su da komi shine Allah ya umarci ni in gyara katangar kaga albarkacin ubansu salihi Allah kenan in mutum ya zan salihi ko ya mutu Allah zai ci gaba da kula da ɗayanai kun fahimta ya ce wa ammal jidara amma ita kuma katangar da ka gana gyara fakana ligula mai ta kasance ta wasu yara ne biyu ya ci mai na marayu fil madina cikin garin wa kana tahtahu kanzul lahuma taskar dukiyarsu ta kasance karkashin katangar wa kana abuhuma salihan babansa ya zan salihin mutum ne to da zai mutuwa sai yayi wannan dubara fa'ara da rabbuka sai ubangijin ka yayi nufin an yabluga ashuddahuma yaran su kai matukar karfin su waya stakharja kanzahuma su fitar da dukiyarsu da kansu rahmatan min rabbika wannan domin tausayi daga wurin ubangijinka ga mutum salihi kun fahimta tun da ubansu ya bi Allah to don ya mutu Allah ba zai tauzatar da 'ya'yansa ba wa ma fa'altu kuma duk wannan abu da kaga na aikata ban aikata shi an amri akan umarnin kaina ba Allah tabaraka wata'ala ya umarce ni in yi duk waɗannan abubuwan zalika tawil wannan shine fassarar malam tasdi alaihi sabra abin da ka kasa hankuri a kai ne don haka yanzu yi gida sai ya sallame shi kun fahimta shi ne cikin hadisi sahihi annabi ya ce Allah shi ya rahama ga annabi Musa da ya yi hankuri ya kwaso mana ilimi mai yawa amma dai haka Allah ya kaddaro don haka ga duk wanda bai da hankuri bai iya karatu ana faɗin magana karatu haka zo yi mallamin ka kuma jayayya za ka yi kana da ilimi to mi kawo ka karatu maimakon ka tsaya ka kwasa ka ƙara ƙari na da baka bisa abin da ka sani amma kai shi kenan abin da ka sani dole ba abin da ya saba mai kun fahimta to kuskure ne wannan Allah ya shiryar da mu to kun jiya da takkaya tsakanin annabi Musa da Khadir ko to shine yace ila an kala har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fandalaka sai sun ka tafi so biyu da Khadir da annabi Musa alaihi assalam yamshiyani suna tafiya ala sahilil bahar akan gefen teku laysa lahuma safina ba su da jirgin ruwan da zai ketarar da su ganga famman rabbihi ma safina kawai sai ga jirgin ruwa ta gitta gare sai ga wasu suna fito sai sun ka gitto fa kallamuhum sun kai musu magana an yi hamiluhu ma cewa su dauke su fa urifal khadir sai an ka gane khadir wa gane khadir su masu jirgin ruwan nan sai sun hagade akai wannan malamin nan ne fa hamaluhu ma sai sun ka dauke su bigaye da naulin ba tare da jinga ba nawa zabi bi an ci a karama kallah ku bakwad dinku a dai muna addu'a kaga malami ko faja usfurun to suna cikin jirgin ruwa da annabi musa da khadir za a kai su ganga sai allah ya musu wani wa'azi nan shi ne annabi ya ce faja usfurun sai wani tsuntsu da ake kira garo kun san garo garo mahaukacin tsuntsaye wasan garo tsuntsu dai ne ko sai wani tsuntsu da ake ce magaro sai ya zo fawaka ala harfi safina sai ya sauka akan gefen jirgin ruwan kwale-kwale wasan yadda kwale-kwale yake kwale-kwale haka yake kamar hula ko ka hulaka ba haka kwale-kwale yake ba haka kwale-kwale yake misali to shikenan suna cikin tahiya su matuka suna can suna tuki su ka bawan annabi musa da kadir suna zaune ko kawai sai ga tsuntsu ya zo sai ya sauka nan gefen kwale-kwale shi ne harfin safina nan gefen kwale-kwale yana sauka nan sai ya zura baki ne cikin teku sai ya ɗebi ruwa hakan gada bakinsa kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fawaka a sai shi tsuntsun nan garo sai ya sauka ala harfin safina gefen jirgin ruwa fana ƙara sai ya yi ƙoto na ƙaratan ƙoto guda au na ƙarace ni ko ƙoto biyu filbar cikin teku me ya ƙoto irin yadda zakara in zak in ka watsa ma zakara tsaba ko kaza ya ta kaɗe bota shine koto to to sakwata ma dalla sakwata kaji ba kawai sakwata eh more appropriate sakwata sai ta sakwato tsuntsun ga yana sauka gefen kwale-kwale sai ya sa baki ne sakwato ruwa haka annabi ya ce sakwata guda ko sakwata biyu sai dai in ka ce sakwata ka batar da mutanen gabas wanda ba su jan hausa sosai kun fahimta faƙalar khadir da annabi khadir da annabi musa suna kallon tsuntsun ga yassa baki dai yanzu ku ba teku ne ba teku ba makarmin gulbi ba teku sai tsuntsu yassa baki ne ya ɗebo ruwa sakwata guda ko sakwata biyu don allah da mai tsuntsun nan ya rage tekun nan da komi bai rage ba ko sai khadir ya ce to an samu damar yi ma almajiri wa'azi faƙalar khadir sai khadir ya ce ya musa ya kai musa ma na ƙasa ilimi wa ilmuka ɗan an ka haɗa ilimina da iliminka ba Allah ya ka dai san Allah ya baka ilimi ko na attaura duk ga kanka take yace eh ni ko Allah ya faɗa ma ya sanar san abin da bai sanar da kai ba ko yace yace to in an ka haɗa ilimina da iliminka ma na ƙasa ba su rage komi min ilmin lahi in an ka kwatanta su da ilimin Allah illa ka na ƙarta hadal usfur face kama ƙotun nan da wannan tsuntsu ya yi fi hadal bahar cikin wannan tekun ruwan da tsuntsun nan ya ɗebo ga bakinsa in sun rage teku da wani abu to haka yan an haɗa ilimi yan an ɗebe ilimi na da yan an game ilimi na da naka an ka ɗebe cikin ilimin Allah in sun rage ilimin Allah da wani abu wa ma utitu min al-ilmi illa qalila don haka wa'adda ilimi ka gani don ya nuna mai kayi kuskure da an ka tambaye ka wai ilimi ka ce kai Allah ya fi ilimi fa zakar hadisi ya ambaci cikon hadisin da bi dulihi da tsawane hadisi ne mai tsawana cikin bukhari da muslim dun mun yoshi ko wa fi riwayatin cikin wata riwaya bainama musa yamshi fi mala'in min bani isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana annabi musa alaihi salam yamshi yana tafiya fi mala'in cikin wasu jama'a min bani isra'ila na bani isra'ila idh ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo mai fa qala lahu yace mai hal ta'lamu ahadan ya kai annabin Allah Musa ka san wani mutum guda a alawa minka mafi ilimi bisa gare ka ka san wanda ya fi ka ilimi qala Musa la Musa yace ko alama ba wanda ya ilimi yau fa'auha Allah ila Musa sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabin Musa bal ko alama abduna khadir bawan mu khadir ya fi ka ilimi fasa'ala Musa sabila ilayya sai annabi Musa ya roƙi ta farki na saduwa zuwa gare shi Allah to ya za a yi in kai inda wannan babban malami in yau karatu ya ce ka samu kifi ka yi guzuri da shi ka tafi duk inda teku na biyu sun ka haɗu kifin nan Allah zai raya shi duk inda ka rasa kifin nan mahaɗin teku na biyu yana nan wurin nan to shi na dai abin da Allah ya bamu labari cikin Qur'ani kun fahimta alhadith har zuwa ƙarshen hadisin rawahul bukhari wa muslimu wa gairoma da imamul bukhari da imam muslim da wasu sun kaga wannan hadisi muttafaqun alaihi me wannan menene babban abin da wannan hadisin ke karantar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi annabi Musa saboda jingina ilimi ga kansa to annabi Musa manzon Allah wanda Allah ya ba littafi ya jingina ilimi ga kansa ya buga kirji da ilimi Allah ya zargai kai matsayin kai meye matsayin ka da zaka jingina ilimi ga kanka magana ta fito ko bata fito ba at-tarhib min ad-da'awa fil ilmi kun fahimta don haka a mai da ilimi ga Allah duk abin da Allah ya sanar da kai ka ɗauka wani abu ne Allah ya sanar da kai daga cikin iliminsa amma ilimi na hakika yana can ga Allah Allah ka ba mai yawa mai albarka sai hadisi na gaba in an ka ce a tsaya fashin bakin wannan hadisin zai canye mana lokaci dama dai wannan don mun shi ko sai hadisi na gaba ya ce wa an Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu qala Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama an karɓi wannan hadisin na biyu daga sayyidina Umar ɗan Khattabi yarda Allah tabbata gare shi. Ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ya zaharul Islam musulunci zai yi rinjaye. Musulunci zai rinjaya hatta taktalifa tujjaro har sai 'yan kasuwa. 'Yan kasuwa sun yi kai kawo filbahar cikin teku. Taktalifu wasu na tafiya wasu na dawa shine ya talifuna ba sun yi saɓani ba har sai 'yan kasuwa sun yi kai kawo cikin teku wurin kasuwanci wa hatta ta kula alkhairu kuma har sai mahaya dawakai alkhairu ba dawakai ba mahaya dawakai ta kuda sun kutsa cikin teku fi sabilillahi wurin watsa wurin jihadi na daga kalmar Allah annabi sallallahu alaihi kwanaki ba mun yi hadisin wani ba annabi ya zo ɗakin wata mace ya kwanta kun tuno shi ya tashi yana da yara tace annabi haka dariya ya ce wasu mutane ne cikin al'umma ta Allah ya nuna min su suna bisa dawakai sun hau teku na za suna jihadi bi sabilillah wa kissan sarakuna bisa dawakai bisa gadaje ta ce roƙami Allah ya sa cikin su ya ce kina cikin su kun tuna hadisin to to shine ya ce wa hatta ta hudal khailu kuma har sai mahaya da wakai sun kutsa fi sabilillah sun kutsa cikin me cikin tekuna sai ya zan musulmi sun hau teku sun ƙetare sun isar da musulunci haccan ƙetaren teku sun mai zahar ƙaumun sannan daga baya wasu mutane za su bayyana ya ƙara unal ƙur'ana waɗanda ke karatun ƙur'ani ya ƙuluna suna cewa man a ƙara umarna wa ya fi mu iya karatu suna karatun ƙur'ani suna bugun gaba ko man alamu minna wa yafi mu ilimi man afqahu minna wa yafi mu fahimtar addini ma'ana daga baya Allah zai tayar da wasu mutane wasu mutane za su bayyana masu karatun Qur'ani suna bugun gaba suna alfahari da shi sun maƙali asabi sannan annabi ya ce masa habbansa hal fi ula'ika min khairin waɗannan masu bugun gaba game da ilimin da Allah ya ba su akwai wani alkhairi tare da su wa qalu sai sahabbai sun kace Allahu wa rasulu alam da Allah da manzon su ne mafi sani qala ya ce ula'ika minkum waɗannan waɗannan masu bugun gaba da ilimi cikinku suke min hadhihi al'umma daga wannan al'umma za za su fita wa ulaika waɗannan hum wa qudun nar su ne makamashin wuta me wa qudun nar ma tutta qadbihi su ne makamashin wuta don haka me albarka ilimin da sun kai ashe ilimin bugun gaba ya ku jama'a ilimin cika baki bai da wani amfani in Allah ya baka kai tawali'u man tawada'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah duk abin da Allah ya baka ilimi ne mulki ne dukiya ce karfi ne mene duk ni'imar da Allah ya baka abin da anka nema kai tawali'u ba kayan ka bane Allah ya baka don haka yi tawali'u amma in ka yi girman kai kuma in ka yi tawali'u sai Allah ya daga darajarka in ka yi girman ka sai Allah ya kada kai don haka jama'a banda bugun gaba da ilimi kun fahimta yana daga cikin illolin yan certificates dangashe da zurdanga da aka ba su a makarantun ne da ya zo ya kare an ka bashi na gama dan fodi wallahi na gama digiri na gama ne to sai me ka gama digiri ta hoga digiri kai na arabiya ko ko na islamic ta hoga risala kaka dabban za shaidar zur Allah ya gafarta ma mala albani yace shaidar zur zo ga risala tun da kai digiri kaji risala dai yanzu ka gama digiri yana makarkata hakan ga ko ko zo ga bulugul maram shaidar zur ka towa makanka asiri kakka bari mu jiya to Allah ya shirya da masu yan takardun nan ba su kowa bugun gaba ba aini digiri gara aini masters gare ni aini doctor har dai doktoci da balle ya kai ga oyansu pro ana pro biro kuma shi pro kakka so ganin alwallatai da zai arolla gaba gare ka duk sai girman da ya faɗi wai shekarun jan nake karantawa wai wani yaro mahaifinsa na aron la zo yana kallon mahaifin yaron yana zuwa makarantar islamiyya an koya mai aron la irin ta annabi ko to shi ko baba ne yana aron la ta gargajiya yana kallo ne sai uba ya ce wa kallon me kake min ya ce wallahi baba kayi arziki ba makarantar islamiyya mu kake ba ya ce mi to ya ce wallahi inda makarantar kai yawa ga aron la wallahi sai mallah ya zane ka ce wallahi ina makarantar islamiyya kai yi wadda wallahi wallahi malam sai ya zane ka kun fahimta sai ya ce wa ula'ika huma qudun nar waɗannan masu bugun gaba da ilimi su ne makamashin wuta Allah ya tsare rawahu dabrani imamu dabrani ya rawaito shi fil awsat cikin littafin samu ujmal awsat wal bazzar da imamul bazzar bi isnadin la ba asabi da isnadi wanda babu laifi ga wannan isnadin haka yake warawahu abu ya ala abu ya ala ma ya ruwaito shi wal bazzar da bazzar wa dabrani da dabrani aidan min hadith al abbas ibn abdul muttalib daga hadisin abbas dan abdul wannan ba daga hadisin umar dan khattabi ba to sun koma ruwaito shi daga hadisin abbas dan abdul muttalib haka yake wannan hadisi hasanun ne da gairi kun fahimta shi ma wannan me yake karantarwa kaga masu bugun gaba da ilimin da Allah ya ba su ina ne makomarsu wuta annabi ya ce wa ulaika hum waqudun nari kuma kun ji hadisin sahih hasanun ne lagairi Allah ya tsare mu daga bugun gaba da ilimi wa an ummul fadal ummi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma tarin na ya canye mana yan kunka zo sai ku cire tarin sai lokacin ya tafi ko an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an karbo daga ummul fadal wacce ce ummul fadal ita ce mahaifiyar abdullahi dan abbas yarda allah tabbata gare su ita kuma ta karbo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama annahu cewa manzon allah kama ya tashi lailatan wani dare bi makkata a makka minan laili daga dare wani yanki na dare wani dare manzon Allah wani yanki na dare sai ya tashi faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma hal ballagtu ya Allah na da saƙon da ka aiko ni da shi salasa marratin manzon Allah ya maimaita wannan hassa uku Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu faqama Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab ya miƙe wa kana awahan dama Umar ya kasance mutum ne mai yawan kankan da kai ga Allah awwah muta'awwihu ai almutadarri'u mai kankan da kai ko ko kathirul buka'i mai yawan kuka kun fahimta ko ko kathirul du'a'i duk ana fassara awwa kamar inda Allah ka cewa inna inna inna ibrahima la'awahun mubin la'awahun halim lalle annabi ibrahim mutum ne awahun to in kun ka dibi tafsirai za ku ga awahun an fassara ai mutadarri'un ko ko a ce kafirul bukai mai yawan kuka ko ko kafirul du'a mai yawan addu'a kun fahimta sai sayyidina Umar dan Khattabi da ya ga manzon Allah na wannan tambaya na Allahumma hal ballagtu sai Umar ya miƙe wa kana awahun ita ummul fadal ita ta bada shaida ga Umar tace dama Umar ya kasance mutum ne mai yawan addu'a wurin Allah ko mai yawan kuka ko mai yawan kankan da kai wurin Allah faqala sai ce Allahumma na'am eh ka idar ya manzon Allah wa harralta kuma annabi ka kwadaitar da mutane akan addini ba harilta ba harralta ka kwadaitar da mutane kamar yadda Allah yake cewa wa haridal mu'minina alal qitali at-tahrir shine kwadaitarwa wa harralta kuma annabi ka kwadaitar da mu akan addini hatta kuma kayi jihadi wanda sahata kuma kayan nasiha Allah ya saka maka da mafificin sakamako faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da ya sani faɗi wannan la ya zaharannal imanu lalle imani zai rinjaya hatta yi raddal kubra har sai an mai da kafirci ila mawaɗini zuwa ga wurarensa sai an mai da kafirci can inda ya samu asali amma mu dai nan babu mu babu shi kun fahimta wala ta khadunnal bihara kuma lalle hakika sai kun kutsa ma teku na bil islami da musulunci sai kun bi bisa teku kun ketare teku kun kai musulunci har can ketaren teku shine ma'anar wala ta khadunnal bihara lalle sai kun kutsa ma teku na alkhawr kutsawa kun fahimta kamar yadda Allah ke cewa wa idza ra'aita wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi ko ya ce wala ta khadun albihara kuma lalle sai kun kutsa teku na bil islami da musulunci sai kun bi ta teku kun kai musulunci har ƙetaren teku wala ya ce yanna allah na zamanin kuma lalle wani zamani zai zo ma mutane ya ta'allamu na fiye alƙur'an mutanen zamanin suna neman ilimin ƙur'ani cikin zamanin ya ta'allamu na huko ya ta'allamu na suna neman iliminsa wa ya ƙara'u kuma suna karanta shi thumma ya ƙolo na sannan in sun kaga ilimin ya tsaya sai su zo suna bugun gaba suna cewa ƙarƙara ana mun yi karatu wa'alimna mun sani faman zallabi huwa khairun minna wa fi mu mu ne manyan malamai fa hal fi ulaika min khairin sai annabi ce kuna tsammani akwai wani alkhairi cikin irin waɗannan masu bugun gaba da ilimi qalu sai sahabbai sun kace la ya rasulullahi lalle waɗannan masu bugun gaba da ilimi kam babu wani alkhairi gare su wa man ulaika amma su wane ne waɗannan ya manzon Allah qala yace ulaika minkum waɗannan suna cikin ku ku suwa min ummati kamar garwaya yace ulaika minkum min hadhihi al umma don kakka dan shi ya ce to gashi nan manzon Allah ya ce sahabbai na yan wuta na ce ulaika minkum ana nahin min hadhihi al umma sai ya ce ula'ika minkum waɗannan suna cikin ku al'ummata wa ula'ika to waɗannan masu bugun gaba da ilimi hum waqudun nar su ne makamashin wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin littafin samu ujamul kabir wa isnaduhu hasanun insha Allah ta'ala isnadin sa mai kyau ne in Allah ya so haka yake shi ma wannan irin na dazu ne hasanun ne lagairi kun ji wannan duk waɗannan hadisan suna tsoratarwa ne game da bugun gaba da ilimi ya ku jama'a Allah ya tsare mu sai na ƙarshe ya ce wa an mujahidin a nimna umara radiyallahu anhu ma an karɓi wannan a hadisin daga mujahid shi ko ya karɓo daga malaminsa abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su la a'lamuhu ban san dan umar ba yana karɓowa illa annin nabi face daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce man ƙala duk wanda ya ce inni alimun ni malami ne fa jahilun he is illiterate stark illiterate jahili ne eh duk wanda ya ce ni malami ne to jahili ne kaga ashe kenan duk wanda ya bugun gaba da ilimi jama'a jahili kun ba ilimi ɗaya ba duk abin da kun kaga wani na bugun gaba to bai tsaya ba mai kuɗi bai bugun gaba da kuɗi in kaga mutum na bugun gaba ba su tsaya ba ɗan na cefa ne ne an kawara bashi abin ya rikita shi maciyaci ne an kaɗan bashi ɗan kaɗan kun fahimta mafiya in kaga mutum na sa manyan riguna da manyan motoci da mi da wannan duk kuɗin ba su tsaya ba kun ka bincika ma kila bashin banki ne mashahuran masu kuɗi za ka ga wani shi kolin zame ba a mai gari ga haka ne yake sata mafi yawa ba haka ne rigunansu da asaki kun fahimta yan sarkin musu sai ya ce ni ba sarake nake don haka in ka ga mutum na komai sarkin ƙauye ne ba a san shi ba don haka sai ya introduce ɗan kai da kai diyo hakimin ƙauye nake can ya ce to ka can can ƙauye mana kai ta yi mu da sarkin musulmi ruwan mu da hakimin ƙauye kun fahimta don haka ba a bugun gaba da ilimi ya ku jama'a kun ba ilimi ɗaya duk abin da Allah ya baka abin da an ka nema gare ka ka kankan da kanka kada ka yi alfahari ya ce man ƙala duk wanda ya ce inni alimun ni malami ne fa jahilin jahili ne rawahu dabrani al-laythin imamu dabrani ya ruwaito shi kullum an ka zo da dabrani alal idlaqi to yana fa'idantar da cikin mu'jamihil kabir amma wannan ya ruwaito shi ne cikin mu'jamul awsat kun fahimta wa huwa ibn abi sulaiman yace dabrani ya ruwaito shi daga layth wane layth ibn abi sulaim anhu shi ko ya karbo daga mujahid wa qala yace la yurwa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito ba a ruwaito wannan hadisin daga annabi illa bi hadal isnad sai da wannan isnadi qala al hafiz hafiz ibn wane ne hafiz al munziri yace wasatati ahadith wasu hadisai za su zo tun ta zama waɗanda ake tsara su fi silki hadal babi cikin tsarin wannan babi na hana alfahari ko bugun gaba ko idda'a'in ilimi fil babi ba da ga babin da zai zo bayan wannan insha Allah ta'ala to wannan dai na ƙarshen shi yana da matsala shi hadisi ne da ifi shi yasa yace la yurwa la yurwa annan nabi illa bi hadal isnad ya san cewa akwai matsala cikin isnad akwai da ifi cikin isnad a takaice dai kaga duk waɗancan ɗaya biyu uku dama hadisi hudu ya kawo ko uku duk sai inganta wannan na ƙarshe shine da ifi wa'ancan sun wadatar ko basu wadatar ba don haka ya Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai albarka duk abin da za ka ba mu Allah ka sa mu yi tawali da shi ko mai aiki da shi kada mu yi alfahari don haka ba alfahari da ilimi ya ku bayan Allah in kun ka ji mutum na alfahari da ilimi wannan annabi ya ce makamashin wuta ne Allah ya tsare mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik